tsaye za mu tashi akan tambaya ta arba'in da bakwai wadda shi malamin ke tambaya ma ma'ana la ilaha illallah menene ma'anar la ilaha illallah menene ma'anar la ilaha illallah sai ba da yake ma'ana ha la ma'abuda bi haqqin illallah imma kuma ta ba har yanzu akan tauhidi muke magana duk wata gaba da take da alaka da tauhidi ko abin da zai kure kishiyarsa ita ce shirka ita ce abubuwan da malam ke tattauna mana to duka menene ma'anar tauhidi bawa ibada ga Allah shi shi kadai kar hada da abokin tarayya to babban mabudin tauhidi babban jigon da ake kaiwa a kawo akan shi ita ce la ilaha illallah to wannan la ilaha illallah da kike faɗi mecece ma'anar shi ko mecece ma'anar ta shi ne ce ma ma'ana la ilaha illallah mecece la ilaha illallah sai ce jawab ma'ana hala ma'abud la ma'abudun bi haqqin illallah yace ba wani abin bauta bisa cancanta in ba Allah madaukakin sarki ba a iya samun ababen da ake bauta musu amma ba da su cancanta ba amma bauta bisa cancanta babu wanda ya dace da ita sai Allah madauki shine ma'ana la ilaha la ma'buda bi haqqin illa Allah babu wanda ya cancanta a bauta masa bisa dacewa face shi Allah madaukakin sarki me dalili akan haka sai ce ad-dalilu qawluhu ta'ala وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبنجدنك يا يهكنت كذا أبوت مقوة فاتش وقضى يا زرتر قضى موتي معناتها أبايكو ميتتي مكا وتي daga cikin ma'anoninta qada wa qada rabbuka mun wuce ma'anar qada a baya na ban ji ba wallahi ban ji ba zartar da hukunci ko so anan ubangijinki ya zartar ko ya lizumta ko ya wajabta wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu ubangijinka ya zartar ya hukunta alla ta'budu illa iyyahu kada abauta wa kowa illa iyyahu fata shi kadai alla ta'budu yana daidai da la ilaha illa iyahu yana daidai da illallahu fa qawluhu Allah ta'budu sai da fihi ma'ana la ilaha fadin sa da yake cewa Allah ta'budu daidai yake da ma'ana la ilaha mai wani kiran sallah da Allah ta kashe wa qawluhu illallah fadin su illallah sai sai yana da dauke da ma'ana illa iyahu face shi Allah madaukaki sarki sai tafe shi ma'ana illallahu akwai ma'anar illallahu a cikin wannan aya yanzu kamar da aka gama fassara miki mai ce ce la ilaha illallah ko wace ce mai alam din nan ne wai sai ta Allah ki wa dare ma ma'ana la ilaha illallah me ce ce la ilaha illallah sai ce ma'anaha abinda take nufi la ma'budu bi haqqin illallah babu wanda ake bauta ma da gaskiya sai Allah tana nufin wa qada rabbuka Allah ta'budu illa iyyahu ubangijinka ya zartar kada a bauta ma kowa ba sai shi kadai fa qawluhu faɗin shi Allah ta abudu yana daidai da la'ilaha, illa iyamu yana daidai da illallahu. Ya gama fassara miki ma'anar la'ilaha illallahu. Akwai da ta ƙara mata wata ayar da take ɗauke da daidai da ma'anar la'ilaha illallahu? Daga ko'ina take? kowace aya wadda za ta soke bauta kuma ta tabbatar da ita ga Allah tana daidai da la ilaha illallah ana aramomi yawon malama wa mai na'am wa man yakfur bi taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al wuthqa lam yasama laha wa man yakfur bi taghuti duk wanda ya kafirce ma ko menene ake bautawa wa yu'min billahi ya kuma imani da Allah al kufru bi taghuti ya soke duk abin bauta wa yu'min billahi ya tabbatar da imaninsa ga Allah daidai take da la ilaha illallah wata aramiyar na'am yanzu kina magana kamar baki yi wallahi ban ji ba yanzu ga wata can daga ba ta yi magana an ji amma ko bi kuna gama na an kasa ji na? la ilaha illa ana fa'abudun babu wani annabi da aka tura kafin ka face Allah madaukakin sarki ya masa wahayi la ilaha illa ana babu wani abin bautawa illa ana face ni inji Allah madaukakin sarki wata ayan fa la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyahu ta'budu kar kuwa rana sujada kar kuwa wata sujada duk da ya iyakance abubuwan da ake bautawa kadan daga cikin sai sai wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna ku sujada ga Allah ubangijin da hili ya halitta rana da wata da wannan ma tana ba mu ma'anar la ilaha illallah na'am to abin da muke fahimta da kenan la ilaha tana kore duk wani abin bauta illallah da tabbatar da shi ga Allah madaukakin sarki dama da mun san wannan tun muna islamiyoyi insha Allah sai ta tambaya ta 48 ma huwa tauhid alladhi faradahu Allah ala ibadihi qabla as-salati was-sawm wani tauhidi dai da Allah ya ce bayi su he an same shi kafin su yi azumi kafin su yi sallah la ilaha illallah ko tana nufin bauta ko tana nufin akwai abin bauta amma yanzu idan mutum yana so ya musulunta sallah zai fara yi ko azumi na sallah kalimatun shahada to me ake so a cikin kalmar shahadar me ake so ya zauna a zuciyar shi shine ma'ana ma huwa tauhid alladhi faradahu Allah menene tauhidin da shi Allah ke so kafin ayi sallah kafin ayi azumi yace huwa tauhidul ibada shine kadai ta ibada in dai mutum yana so ya musulunci to kada ya dai kowace ibada face ga kowa kada ce to abin dai lalime ne kawai ran juma'a mu zo ayi juma'a da mu ran lahadi su je coci wannan kwatsawar da zai to bai soki ababen bauta ba ya bar mu Allah madaukakin sarki to ba a azumi ba a sallah sai kin tabbatar ba wanda za a bauta face Allah shi kadai yace huwa tauhidul ibada shine kadai ta ibada gare shi fala tad'u illa Allah wahdahu la sharika lahu ba wanda za a kira sai Allah shi kadai la tad'u nabiyya sallallahu alaihi wa sallam kada ki kirayi annabi sallallahu alaihi wa sallam ba a kiran annabi sallallahu alaihi wa sallam a matsayin abokin ibada duk wata ibada ba ma Allah ba wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ba a kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan biyan bukata ba a kiran manzan Allah don ya yaye kunci ba a kiran manzan Allah don ya ɗauke ciwo ba a kiran manzan Allah don ya ba da haihuwa ba a kiran manzan Allah ya ture wata masifa da ta taso ba a manzan Allah sallah ba a yin azumi saboda manzan Allah dukkaninsu ana yin su ne saboda Allah maɗaukakin sarki ila yake cewa wahadahu la sharika lahu la tad'u النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره haka nan ba za a kirayi wani manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba ba a kiran manzon Allah ba a kiran wani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kama qala ta'ala kama yadda Allah mai girma da buwaye yace wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada yace tabbas wuraren ibada masallatai wuraren sujada lillahi na Allah madaukakin sarki ne wannan masallacin ba za a shigo ba a kirayi sunan wani a hada da Allah da sunan ibada ba a yi sannan wasu malaman suka ce almasajid jam'i ne na almasjid gurin da yake yin sujada tafukan hannu goshi gwiwa tsinin yatsu ba a zubar da su don sunkuyawa a gaida wani sai dai Allah madaukakin sarki wannan tana nuna cewa kenan duk wani abu da ke amsa sunan ibada duk wani abu da Allah ya zaba to na Allah ne shi kadai falata da umma Allah ahada da mala'iku da annabawa da annabi sallallahu alaihi wasallama duka ba auda bauta musu Allah kadai ake bauta ma sai tambaya ta 49 sai ta ayyuhuma afdal idan ana lissafi ana so a gane waye yafi daraja a cikin bayi al-faqirus sabir am al-ghaniy shakir yanzu kamar ya fita daga wata matsala ta tauhidi sai dai matsalar da take da nau'i da tabbatar da ni'ima da kuma haƙuri akan jarrabawa yanzu na tambaye ku da Allah mai kika fi so ki zama a rayuwa wace ce take so ta zama mai kuɗi ko take so ta zama talata na a ba kowa bane ke dai kin san kanki na kika ce ba wanda zai so talauci ban yadda ba gaskiya yanzu duk masallacin ba mai son talauci kai amma da mamaki wannan wata karki gaskiya ma da wanki kin ce ba wanda yake son talauci kuma duka masallacin na rasuwa da ke son talauci to ga tambaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai kudi ne ko mabukaci ne na da talauci kika ce da talaucin da da na yanzu ba ɗaya ba ne mai na dan yafi na yanzu yanzu a cire wadatar zuci ba wanda ya cire wadatar zuci manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam matarsa tace mukan ga jinjirin wata uku ba tare da an daura tukunya a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba a fara tun daga Muharram ya mutu Safar ya mutu Rabiul Awwal wata daya ga watan sa ko biyu ko uku an yi kusan kwana 61 da biyu sannan a ɗora wuta a yi girki a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda kuɗi ya fi zama a duniya da kuɗi aka fi so me yasa ba a kuɗi a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba me yasa ake wayar gari a gidan manzon Allah a rasa abin da za a yi karin kumallo da shi wannan yasa malamai suke ta tattaunawa to wai a duniya Allah ya yi ki da kuɗi da addini da godiya da aiki da kuɗi ki ya fi lada ko a yi ki a jihunki ba kuɗi amma kina da haƙuri da tawakkali da godiyar ubangiji wani ne fi daraja na kuɗin dai to wani ne fi kama da na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haƙuri to me yasa ba ku san sunnar anan gurin to malam sai ya tambaya sai ya ce ayyuhuma afdalu wanne ne yafi daraja alfaqiru sabir mabukaci mai hakuri wanda baya kai kuka zuwa ga Allah ya hasabuhumul jahil lil fuqara alladhina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affufi ta'rifuhum bi simahum la yas'aluna an-nasa ilhafa sai Allah ya tsoro sai yake ta idan kun tashi ba da zakka da girmamawa lil fuqara'i abawa mabukata allazina umsiru fi sabilillahi wanda aka kange su aka tsare su saboda aikin Allah yanzu zamu iya samun malaman islamiya da ba inda suke zuwa sai kula da yaran mu da safi sai kula da yaran mu da rana sai kula da su da daddare sai jin haddasu da yamma me yasa ba su fita kasuwa ba kokarin tarbiyar waɗannan yaran ita ta sa suka faɗo ajin fakirai sai Allah ce to in kun tahi kulawa da girmamawa da bada zakka da taimako lil fuqara alladhina umfiru fi sabilillah abada wa irin wannan da aka tsare su saboda Allah madaukakin sarki la yastati'una darban fil ardi ba sa ma iya tafiye tafiye a bayan ƙasa don neman kuɗi da saya da sayarwa la yastati'una darban fil ardi sai Allah ya ce ya hasabuhumul jahilu aghniya saboda tsabar kame wasu fada hakurin su mutane ba ya dauka fa su waɗannan ustazan wallahi masu kuɗi ne da yawa akwai wanda suke dauka masu malaman islamiya kuɗi gare su saboda kawai su wanke rigar su su goge su mata su tace su taja kai su dora hular su tsaf tsaf su zo makaranta da ya kada cewa wallahi malaman islamiyan nan fa tara kuɗi suke wannan ɗari biyu kai kasan nawa suke samu kowannan ɗari ɗari kasan nan suke samu ya hasabu humul jahilu a ganiya minat ta'affuf saboda kamewa da rahin tambayar mutane ya hasabu humul jahilu a ganiya a minat ta'affufi Allah ce ta'arifuhum bisimahum ana gane irin waɗannan mabukatan masu haƙuri da Allah ya ce a mutunta da kamanninsu da siffofinsu mecece siffarsu la yas'aluna nasa ilhafa ba sa tambayar mutane ko irin ababen da ba su da daraja ne ki ci dabino ba ko wata yar fara takarda a ciki ba to wani takardar da ake cirya ko dan wannan zara sai dala dan ba wannan zara in kashe yawo ba sa tambaya ma'ana komai kankantar abin duniya ba sa tambayar mutane ko dan tsinken saka ta hakori in kika dauko kika dan zazzago kika dauki daya ai wani zai ce Allah ne ma ba ni dan kakare na ci nama ko to irin wannan ba sa tambayar mutane da su tambaye ki gara su ci ganyen maina su cira da su saka ci haƙorinsu so irin wannan Allah ya yabe su a cikin alƙur'ani la yas'aluna nasa ilhafa to su ne suka fi daraja Allah yake da mutunci da daraja a jihunki ba kuɗi amma mutane suna kallon ki mawadaciya wallahi wannan matar tana da rufin asiri a yanzu in ka shiga ɗakinta ba za ka rasa ba miliyan ashirin kai ba ka ga irin atamfar da take sawa ba ka ga irin man da take shafawa ba ka ga takalmanta ya hasabuhum aljahilu aghniya amil ta'aqufi ta'rifuhum bi simahum to sune suka fi daraja amil ghaniyu shakir ko kuma mai kudi mai bada haƙoƙi na ubangijinsa ash-shakir shine mai yin abin da Allah madaukakin sarki umarce shi yana godiya ga Allah kuma ya san Allah ya bashi kuma yana aikin Allah da kudin a ina shi ke so a arziki ajin wanda ba su da kuɗi ko ajin masu kuɗi idan an je lahira dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan aka tashi shiga aljanna talakawa sai sun shiga sun huta har sun yi bacci sun tashi masu kuɗi ba su karaso ba idan an je aljanna ranar lahira talakawa za su shiga aljanna su kwanta su yi bacci wadanda bacin sun ga iyalansa sun ga yaran gidansa an zazzagaya da su gida sun gani har an zo an musu shimfidar kambet sun hau sun yi bacci sun falka masu kuɗi suna ƙarasowa tun is tun is ba su shigo aljanna ba wannan ya fi daraja to na talaka masu haƙuri ko sannan kuma a zamanin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama galibin mutanen da aka ce ‘yan aljanna ne aka ba su garanti su koma su kuɗi ne wanda aka ba da garanti tun manzan Allah na raye al'asharatul mubasharu na biljanna kusan takwas daga cikinsu duk masu kuɗi ne millionaires ne abakar mai kuɗi ne muna da labarin yadda ya kwaso dukiyarsa makwato kam yace ga tan awa musulunci aiki ko ba ta kare ba daga bayan Allah sake da musu ita Umar ya tsaga rabi ya bada Usman radiyallahu anhu ya sai ma wata dukiya rijiya yace a bada ta sadaka da za a je yakin tabuka ya sai rakuma ya sai kayan rakuman ya sai abinci ya ɗauki sojoji wajen ɗaru ya ba su a tafi yaki da maza Allah ga yadda ya kashe kuɗinsa ya ce ma barra usmanu ma fa'ala ba'adal yau duka sassabar da usmanu zai yi a yau ba abu ba wacce Allah zai kama shi duk abin da ya sha in ka ɗauki abdurrahman ɗan auf idan ya shigo gari to dukiyar da zai baje ta biliyoyin kuɗi ce in ya tahi wa matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kyauta kowace in ta kirga abin da aka bata za ta ga ta samu kusan naira miliyan goma ko sha wani abu a duk matan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bai a ciki su ma za su ɗauka su ba marayu su ciyar a nan ne ake samun umul yatama a nan ne ake samun irin su kyautar na na Aisha a cikin kuɗin da Abdurrahman dan Abu yake ba su so kenan yanzu in kina so ki ga aljanna garanti tun daga duniya kina da bukatar kuɗi in an je lahira kuma talaka za su fara shiga aljanna to irin waɗannan nassoshin wani bangaren ki ji an yabi masu kuɗi wani lokacin ki ji an yabi masu bukata sai malamai suka ta tattauna to wai wanda ya kamata in zauna a duniya na zauna da talauci da haƙuri in iya talauci na kire da bahu ya faɗa ita ni fa na iya talauci na to ki iya talaucin ki ko ki iya arzikinki wanne ne yake wa mahaddu sabri wa mahaddu shukr menene hakurin menene biyayya godiyar sai yace amma mas'alatul ghina wal faqr ita mas'ala tsakanin wadata da talauci fasabir washakir kullum minhuma min afdalil mu'minina da mai hakuri in yana talauci da mai godiya in yana arziki idan ana lissafin muminai waɗannan su ne suka fi kowa a gidan masu imani yanzu na masallaci in aka zazzaga za a iya samu da bata da ko kwandala haka ne dala ku juya ku nuna mai ita ba za a gane ta ba na to yadda ta iya batta da shi ta shigo cikin mutane ta ma'amalance su ba tare da an gane ba wannan yana nuna tana da wata daraja a cikin al'ummar musulmi idan kuma Allah ya baki kuɗi bai sa ki girman kai ba bai sa ki rena mutane ba kina ayyukan addini kina karatu to wannan kuɗin naki da yasa ba ki ta'addin da ketare doka ba wannan ke mana sa ki a cikin falalar masu imani in dai kina da ɗayan wannan bin ko dai talauci da haƙuri ko arziki da biyayya to kina cikin ƙololuwar masu imani a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa afdaluhuma wanda yafi a cikin biyun fa in ana magana ɗayan su hine na ɗaya ɗayan hine na biyu to wanne ne na ɗaya wanne ne na biyu sai ba da ya ce wa afdaluhuma wanda yafi atqahuma wanda yafi tsoron Allah baki arziki bane yake zama kimfi wani baki talauci bane yake zama kimfi wani girman tsoron Allah da ke zuciyarki Allah zai iya baki miliyoyin kuɗi kuma ki fi talakar unguwarku matsayi a wajen ubangiji Allah zai iya hana ki kuɗi kuma ki fi masu kuɗin unguwarku daraja a wajen ubangiji ya kamata ya ko ya danganta da yadda kike ganin girman ubangiji a cikin zuciyarki wa afdaluhuma atqahuma kama qala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki yace inna akramakum mafi darajar inda Allahi a wajen Allah a ƙakun mafi biyayya ga Allah maɗaukakin sarki. Wa amma haddar sabri wa shukuri, amma ma'anar haƙuri da godiya almashhuru bai da ulamai magana da tafi shahara tsakanin malamai menene haƙurin sai ce Allah sabara shi haƙuri adamu da za'i rahin nuna damuwa rahin cizon yatsa rahin karaya wanda take hakuri aljazau akwai wanda zai waye gari gaba da kuɗi sai aka ramu kalla ana sallah su aka ce kada lalani na gari a zai wata sallah duk ba kuɗi to wannan yana daga cikin abin da ake kiransa aljazau korafi da raki in dai ba a same ki da raki ba to kina cikin masu hakuri yanzu kwanakin bayan mutane kullum ta suke wannan buhariyar wannan buhariyar wannan buhariyar me suke nufi da buhariya ana shan wahala ana shan kunci raki kenan duk wanda aka yi matsala yake ta buhariya ce buhariya ce to baya cikin masu hakuri yanzu kuma an juya ya karɓi ƙasa ko ba ka ake cewa ba ja gaba ya karɓi ƙasa to duk wanda aka yi magana ta ai ja gaba ne to hima na cikin masu raki da haka inda kina so ki zamanto cikin ƙololuwar masu imani duk abin da ya faru kar a same ki da raki shi ne ta adamul jaza'i wa shukur ita kuma godiyar an tuti Allah bi ni'matihi allati a'taka mecece godiyar shine kiwa Allah madaukakin sarki biyayya cikin ni'imar da ya baki idan Allah baki kudi karki girman kai idan Allah ya baki kudi karki sabo idan Allah ya baki kudi karki nuna tsiraici idan Allah ya baki kudi karki rena mutane idan Allah ya baki kudi wannan kudin ya sa ya zama to kina kiyaye sallah wannan kudin ya sa kina kiyaye azumi wannan kudin ya sa kina kyautatawa iyayenki to wannan ana lissafa ki cikin masu haƙuri da haka kenan in kina so ki zamanto cikin masu haƙuri wanda suke da daraja to kar a same ki da raki duk abin da ya faru kin sannan Allah ne idan Allah ya baki ni'ima kar ki dauka wayanki ne kuma ki tsaya wajen Allah Allah biyayya wannan ita ce godiyar da ake bukata akanta wannan ina ga ita ce gabar da zamu kwana akanta gaba ta 49 sai gaba ta hamsin wadda wasiya ce malam zai bada yana tambayar mu mallazi tusini bihi to a rayuwa wace wasiya za a mun in zauna lafiya kuma in je lahira mu haɗu da ubangiji salin alin ita ce wasiyar da malam zai ba mu ita a rana ya ta yau insha Allahu tabaraka wa ta'ala kuma ita ce tambaya kusan ta hamsin a cikin littafin mun gargaro wajen hamsuna su'alan wa jawaban fil aqida zamu ga kamar mun haura takwas amma mun samu damuwa wajen fara karatu kasancewar asusun masallaci yayi kasa ba su da mai a cikin inji kuma har ma sun ce ana bin su bashi da aka sai ni na bada umarni aka ranci kuɗi aka sayo mai aka zuba a inji kuma ga mana ji yana ta yawan mutuwa wata killin yana da bukatar sabis da aka duwa da ta shigo nan inda kuɗi a jakarta a bawa 'yan agaji Allah maɗaukakin sarki ba da ikon taimakawa in babu tambaya kuma za mu rufe insha Allah ta'ala سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين آمين